بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله وانا قرأتمنا وانا لتافينا حمزية البوسيري ذا مدورة a baya mun kwana a wani baiti wanda kusan duk wannan karatun namu yana kansa eh wara makon bi da'awatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jefe su da wata iriyar addu'a fifina ilbaiti a farfajiyar dakin Kaaba fana'u karewar su fana'u karewa lil zalimin ga azzalimai fiha hay tabbata cikin wannan addu'ar kamsatun kulluhum usibu bida'im warada min junudihil adwa'u kamsatun kulluhum usibu bida'im warada min junudihil adwa'u kamsatun mutane guda biyar ne kulluhum kowanne daga cikinsa usibu sai aka musibance shi aka jarrabe shi bida'in da wata cuta warrada daman ita mutuwa al'adwa'u al'adwa'u cututtuka min jinudihi suna daga cikin rundunar mutuwa mutuwa ɗaya ce amma tana da tana da runduna kala-kala to al'adwa'u masifu shine kamar cututtuka min junudihi suna daga cikin rundunar ita mutuwa din shine warada ita mutuwa rada tana mutuwa ne ko halaka duk dai mutuwar da yake nunawa warada ita mutuwa al'adwa'u cututtuka min junudihi suna daga cikin rundunar mutuwa fadahal aswada fadahal aswada bin mudallib bin mudallibi ayyuda'in mayyitun bihi ahya'u fadahal aswada bin mudallibi ayyu da ayyu aman mayyitun bihi ahyau eh ayyu aman yau sai ka dauko daga ayyun nan ayyu aman wata iriyar makanta al ahyau mutumin da yake raye ma mayyitun matacce ne bihi in ya hada irin wannan makanta to fadaha sai ta saukarwa aswada aswada bin mudallibi sai ta saukarwa aswada bin mudallib yana daga cikin manya-manya wanda suke cutar da annabi aswad bin mudallib sai mutuwan sai wannan masifa ta same shi wannan makanta ta same shi sai ka ce ayyu aman wata iriyar makanta al'ahya'u rayayyun mutane ma mayyitun matattu ne biyu in suka da wannan makantar rayayi ma in haɗa wannan makantar sunansa matacce ya gama aiki fada hal aswada bin mudallib sai ta saukarwa aswad bin abdul bin mudallib wada hal aswada bin abdi yarusin an sakahu ka asarar da stiska'u e wadaha sai kuma duk ita mutuwa din wadaha aswada e sai ka ce istisqa'u shine fa'ilin karatun ka karshen karatun zaka dauka istisqa'u kumburin ciki shine wata nau'in cuta ne istisqa'u kumburin ciki ciki ya kumbura bayan ciki ya kumbura kafafu su kumbura cinyoyi su kumbura hannaye su kumbura to irin wannan cutar ita ce istiskai kumburin ciki ciki ne zai kumbura in ya kumbura kuma sai ya hura ko ina a jiki ko ina a jiki ya kumbura ka san ko yanzu cutar kumburi ta fi cutar rama haɗari duk da kowace cuta ba a santa wanda yake rashin lafiya yake ramewa ya fi saukin fuskantar bala'i akan wanda yake rashin lafiya yake kumbura kumburi ya fi tashin hankali istisqa'u cuta ta kumburi wadaha sai ta saukar ko sai ta halakar da aswada bin abdiyagusin aswada dan abdiyagusi an saka ka asarada lokacin da ta shayar da shi gidauniya ta mutuwa wa asabal walida kada shatu sahamin qasurat an halhayyatun raƙaɓa'u eh sai ka ce kada shatu sahamin ta nan za ka ɗauki karatun kada shatu sahamin sukar kibiya wa asabar walid sai ta samu walid alhayyatun raƙaɗa'u alhayyatu macijiya an raƙaɗa'u wacce take mai roɗi-roɗi shi ne an raƙaɗa'u mai roɗi-roɗi in ko ba ka gane ba sai a ce mai wake-wake ai an san kaza wake-wake ko? To, alhayatun raƙaɗa'u, macijiya mai wake-wake, in kuma kai ɗan ƙauye ne sosai, macijiya mai roɗi-roɗi, in kuma kai ɗan bana bakwai ne, kai ma ɗan ɗan 1990 wani abu ne, ko ɗan 2000 ne, sai mu sai mu maka hausar ka ta zamani alhayyatu macijiya arraqada'u wacce take alakwanda shine anakwanda in mutum ya san wannan macijiyar anakwanda za a ganta fari da baki ne a jikinta to alhayyatu raqada'u macijiya mai rodo rodi ko kace anakwanda amma dai ina ga kamar anakwandan ba a cika samunta a jaziratul arab ba kamar ta fi yawa bangaren turawa to arraqada'un nan akwai wata macijiyar da ake ciranta kububuwa kububuwa za ka ga jikinta roɗi-roɗi fari-fari da baƙi-baƙi ‘yar ƙarama sai basifar dafi da cizo to alhayyatun raƙadawu macijiya wacce ake kiranta kububuwa in kai ɗan kawai ne sosai za ka santa in ko baka santa ba baka san kububuwa ba sai a ce maka alhayyatun raƙadawu macijiya mai roɗi-roɗi in ko baka san macijiya mai roɗi ba sai a ce maka alhayyatun raƙadawu macijiya mai wake-wake in kuma duk da haka baka sani ba kai ɗan 2000 ne to alhayyatun raƙadawu macijiya mai ɗigon fari-fari da baki-baki a jikinta. Kasurat ta taƙaita an ha daga zafin wannan dafin, shi ma nan kasarat, kasarat, wannan sadin ba rufu a bane fataha ne kasarat. E, kada shatu sahamin sukar kibiya, wa asabar walid ta samu walid. Alhayatun raƙaɗawu macijiya mai ɗigon fari da baki, kasurat ta gajiya an ha daga dafin ta kai dafin wannan kibiyar. dafin wannan kibiyar da ta ta ta ta ta soke shi wane dafin macijiya shine kasara ta takaita anha daga kai zafin wannan dafin wane dafin macijiya wa qadat shawkatu ala muhjatil asi falillahi naqdatu shawka'u shawkatun suka na kaya shine shauka shawkatun sukar kaya wa qadat ita ce ta hukunci mana ita ce ta kashe waqadat ita ce ta hukunci ta kashe ala muhujjatil asi bisa gudan zuciyar asi asi dan wa'il kaya kaya ce ta ta soke shi falillahi naqdatu shawka'u an naqdatu shawka'u an naqatu shawka'u zafin wannan kayar shine an naqatu shawka'u zafin sukar wannan kayar falillahi kai wannan al'amarin sai Allah wannan wace iriyar kaya ce yar bala'i shine falillahi kalma ce ta ta'ajjibi eh shaukatun sukar kaya alamu waqabat ita ce ta kashe alamu hujjata asi gudan zuciyar asi annaka atu shaukau sukar irin wannan kaya mai zafi annaka atu suka ashaukau ta wannan kaya mai zafi falillahi ka lamarin fa sai Allah ikon Allah wannan wace iriyar bala'iyar kaya ce wa alal harisil quyuhu wa qad sala biha ra'sahu wa sala al-wi'a'u wa alal harisil quyuhu al-quyuhu miki shine quyuhu amma quyuhu jam'i ne na qaihu in an ce qaihu diwa a wata hausa suna ce mata diwa a wata hausa kuma suna ce mata mukunya in kuma kai dan zamani ne kai to baka san diwa ba baka san mugunya ba sai a ce quyuhu shine ruwa da yake fita a ciwo in aka ji ciwo ciwo ya ruba aya ko ruwa da ake tatsewa fari shine kaihu diwa wasu suna cewa mugunya to wannan farin ruwan da ake wannan ake wannan to shine quyuhu mikina miki sai aka kawo quyuh din aka kawo diwar a matsayin ma sai aka yi tashbihin sa quyuhu miki wa alal harisi eh ko kuma kace quyuhu ita ɗiwa ko ka ce mugunya ɗin wa sala tana ta kwaranya alal haris akan haris eh sai ka ce alquyuhu ɗiwa wa sala ta zuba biha akan haris eh ko ka ce sala ra'asahu alquyuhu ɗiwa qad sala biha ra'asuhu kansa gaba ɗaya ya tsiyaye shine wa qad sala biha ra'suhu ra'suhu kansa wa qad sala ya tsiyaye biha da wannan diwa wa alal haris akan haris wa sa'al wi'a'u kai wannan jaka ta diwa ta yi muni kansa gaba ɗaya ya ribe da tsiyaye duka kamsatun duhirat bi qadihimul ardu fakafful azabihim shalla'u kamsatun mutane ne guda biyar su waɗannan su suka fi kowa cutar da musulunci da musulmai kamsatun waɗannan mutane guda biyar usiratul ardu an tsarkake duniya bi kadihim da yanke su kashe su wannan mutanen da suka mutu to sai duniya ta yi tsarki fakafful aza fakaffu hannu al'aza na cutar da musulmi shalla'u ya zama shanyayye bisim ta hanyar kashe su eh kamsatun mutane guda biyar nan kada wannan duhiratul ardu an tsarkake duniya bi kadihim ta hanyar yanke su fakafful aza hannun cutar da musulmi shalla'u ya zama shanyayye ko kuma ka ce shalla'u ya zama mai shan inna ko ka ce shalla'u ya zama mai kambale in kuma kai dan zamani ne shalla'u kaful aza hannun cutarwa shalla'u ya zama mai paralyze bihim ta hanyar kashe su lokacin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a waɗannan mutane aka ga bala'in da suka shiga shikenan duk masu cutar da sahabbai da masu kama su bilalu su ta duka malam abin aka maka tarihin ba daɗi masu kama sahabbai su ta duka da suka ga wani abin duk sai suka tsorita shikenan sahabbai suka fara zama lafiya fudiyat kamsatu sahifati bil kamsati in kana likrami fida'u fudiyat kamsatun an fahimci an fanshi waɗannan mutane guda biyar eh fudiyat kamsatu sahifati mutane guda biyar din nan da suka je warware wannan takaddar shine kamsatu sahifati mutane biyar da suka je warware wannan takadda fudiyat an fanshe su bir kamsati ta hanyar kashe waɗannan mutane biyar in kana fida'u in dai fansa za ta yi wulil kirami ga mutane manyan mutane masu daraja daga cikin mutanen makka an samu mutane kamar guda biyar tunda daman a lokacin an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne da sahabbai a abin da ake ce masa jangol fulaku fulani suna yinsa sunansa jangol fulaku shine a ƙaurace mutum saboda yayi wani laifi saboda haka kafirai suka haɗu suka yi mitin a darun naduwa ƙarƙashin jagorancin abu jahali cewa duk wanda ya musulunta a yanke mu'amala da shi a yanke mu'amala gaba ɗaya da abu da banu hashim tunda annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwansu ne an ce su ba da shi a kashe shi sun ki to kowa ya yanke mu'amala da shi saboda haka banu hashim gaba ɗaya da duk wani wanda ya musulunta sai aka daina mu'amala da shi ba za a saya masa ba a saya a gurinsa ba ba za a sayar masa ba ba za a masa magana ba ba za a yi mu'amala da shi ba ba za a aura masa ba za a aurar musu ba haka aka musu wannan abu aka takura sahabbai da banu hashim to sai aka samu wasu daga cikin jama'a suka yi mitin akan cewa lalle lalle abin da aka yi wa banu hashim ba a kyauta ba haka kawai su ma jama'a ne su ma kaza ne za a ce za a kaurace musu saboda haka abin da aka musu ba a kyauta ba shikenan suka ce to da haka kan sai suka shirya su biyar sai da aka zo aka hada darin naduwa an zauna za a yi mitin wanda anan ake mitin sai mutum ɗaya daga cikin su ya miƙe ya ce abin da fa aka yi wa banu hashim na kaurace musu ƴan uwanmu ne fa jama'ar mu ne suna tare da mu ba laifin da suka mana ba su ci mana ba su sha mana ba an kaurace musu abin nan da aka yi ba a kyauta ba shikenan wannan maganar da ya faɗa a darin naduwa Abu Jahil ya taso zai dake shi, ya taso zai rufa shi da duka sai wani ma ya tashi, sai ce ai abin nan da aka yi ba daidai ba ne, haba ya za a yi, ai wani abin rashin kirki ne. Sai wani ma ya sake miƙewa, sai Abu Jahil ya rasa mawa zai daka. Shi da kansa Abu Jahil sau tsabar mutum ne mai basira mai wayo ya ce kai wannan abin ba yau aka shirya shi ba, wannan kun shirya shi ne tun da daddare. Wannan abin shiryayya ce. To tun a lokacin aka fara rusa abubuwa. to mutane biyar ne suka shirya wannan abin cewa lalle lalle sai an goge wannan dokar da aka sa na kaurace wa sahabbai kuma da aka shirya dokar sai aka rubuta takaddar sai aka manna ta a jikin Ka'aba me man hikimar manna ta a jikin Ka'aba duk bakon da ya zo Makka zai zo Ka'aba kaga zai karanta shine yanzu aka samu notice board aka samu notice board in kana makaranta ko asibiti in kana makaranta akwai notice board duk sanarwar da makaranta za ta yi a zo a manna a wannan gurin in result ma aka kafe na makaranta sai a zo a manna a wannan gurin hakan ka je asibiti zaka samu notice board duk wata sanarwa da sauransu za a manna sai ka je ka karanta haka bankuna ma suna da notice board in wata sabuwar doka ta zo wadda ba a santa ba za a zo a manna in ka zo bankin ka karanta saboda haka sai suka je suka manna shi wannan notice board din a jikin Ka'aba aka manna takardar saboda me duk mutumin da ya zo Ka'aba ya zo Makka zai zo Ka'aba in ya zo Ka'aba zai ga takarda kuma zai karanta saboda haka maganar ka ce baka sani ba to ta tashi to waɗannan mutane guda biyar ɗin to su yake magana yace fudiyat kamsatu kamsatu sahifati mutane guda biyar ɗin da suka ce lalle sai an warware wannan takaddar da aka shirya zalunci wa banu hashim da sahabbai fudiyat an fanshe su bil kamsati ta hanyar kashe waɗannan mutane biyar din in kana fida'u idan fansa tana yiwa lil kirami ga manyan mutane in dai za a bada wani a fanshi wani to mutane guda biyar din nan kamar an musu zakkar waɗancan mutane guda biyar din ne kashe waɗancan mutane guda biyar da aka yi kamar an wa waɗannan mutane guda biyar din ne zakka an girmama su ne in kuma in kashe sun ma zai kai fansar waɗannan manyan guda mutane guda biyar din fitiyatun bayyatu ala fi'il khairin hamida subhu amruhum wal masa'u fitiyatun wasu samari ne guda biyar bayyatu da suka kwana ala fi'il khairin bisa shirya alkhairi dama sun shirya abin ne tun jiya kafin a zo wurin suka yi mitin suka shirya komai da komai shine bayyatu sun kwana ala fi'il khairin bisa niyyar aikin alkhairi hamida subhu amruhum wal masa'u as-subhu safiya wal masa'u da yammaci hamida ta gode wa amrahum al'amarin su mana za a yi ta gode musu safiya da rana kullum ana gode musu kuma har yanzu muna gode musu shine sabi hamida subhu amruhum wal masau safa da yamma ta gode wa al'amarin su amma daman kar mutun ya manta duk lokacin da kace an an ce safa da yamma safa da yamma to ana nufin kowane lokaci ne saboda ko gaisuwa a turance ma daga good morning sai good evening daga safiya sai yamma gaisuwa biyu ne ko mu ma a Hausawa ina tsammanin bamu cika wannan kusan daga barka da asuba ne sai barka da dare duk da wasu suna har barka da rana eh amma kuma wanda suke gaisuwa cewa ina wuni da safa sai a ce ina kwana da yamma sai a ce ina wuni kaga guda biyu ne ko to duk lokacin da kaji an ce safiya da yamma safiya da yamma to ana nufin kowane lokaci ne to hamida subhu amruhum safiya ta gode wa al'amuran su wal masa'u da yammaci ma'ana kowane lokaci za a yi ta gode wa al'amuran su za a yi ta gode musu ya la'amrin atahu ba'da hishamin zam'atin innahu al-fatal atta'u ya la'amrin mamakin amru eh ya la'amrin ya la'amrin ah ba na amru bane ba na amru bane amru na amru an baki yake ya la'amrin mamakin irin wannan al'amari atahu hishamu wanda hishamu ya aikata shi ya la'amrin mamakin wannan al'amari atahu hishamin wanda hisham ya aikata shi zam'atun sannan sai zam'a innahu fatal atta'u haƙiƙa shi zam'a fatal atta'u dama mutum ne mai fata saurayi ne al'atta'u mai yawan zuwa da ayyuka na alkhairi daman ya saba wa zuhairin wa mudimin bin addi wa abul buhutari min haisu sha'u wa zuhairu sannan sai zuhairu shi ma na daga cikin wanda suka ce ba su yadda a ci gaba da cutar da annabi ba eh wa mudimu bin addi sannan sai mudimu bin addi shi ma yana cikin su wa abul buhutari sannan sai abul buhutari min haisu sha'u ta yadda suka so mana min haisu sha'u al'amarin ya musu yadda suke so yadda suka tsara al'amarin haka al'amarin suka tashi ba wanda ya bata ba wanda ya bata ka san in kuka yi mitin kuka shirya ga yadda za ku gabatar da al'amari in aka samu mutum ɗaya ya saba muku a wajen mitin din nan kuka zo zartarwa ya ba ku matsala to in kuka garaje gaba ɗaya sai abin ya kife saboda haka in za a yi mitin dama ana samun mutane ne wanda aka yarda da su abin da ya sa yawanci yanzu a siyasa a siyasa da sauran al'amura na yau da gobe mitin bai cika amfani ba dewa za ga an ce an yi mitin wala dewa mitin din baya amfani saboda mitin din za ku shiga da munafukai za ku shiga yan siyasa ya ce za su yi mitin akan siyasa sai su cika gida sai su cika gida wai hakan wai mitin suka zo yi lokacin da ka zo kake magana akan abokan gabarka lokacin wani ya danna waya sai yana daukar rakodin kuna gama kana cewa assalamu alaikum ana tafa maka kafin a gama maka tafi ya tura wa ubangidansa shi kuma dan wata jam'iyyar ce wani ma ya tashi yana ta zuba ana rakwade yana riko bakinsa za a sauke shi kenan sai a sai a tura saboda haka za ku gama mitin kuna mitin din kafin ku fito a gidan duk abin da kuka tattauna an san me kuka yi shi yasa al'amura ba sa kyau za ga ana ta mitin amma mitin baya amfani eh to shi yasa yake cewa wa zuhairun da zuhair wa mudimu bin addi da mudiwe wa abul buhutari haka abul buhutari min haisu sha'uta yadda suka so ma'ana yadda suka tsara abin haka abin ya kasance babu wanda ya saba musu lamba eh naqadu mabaran bamr sahimati iz shaddat alaihim min al-idal andau naqadu su waɗannan samarin naqadu sun warware mubrama sahifati daurin nan da aka yi na wannan takaddar iz lokacin da al-andau majalisa gurin zama shaddat alaihim ta yi tsanani wa sahabbai minal ida saboda makiya saboda ne an sa dokar cewa ba za a zauna da su ba shine naqadu su waɗannan samarin naqadu mubaraba sahifata sun sun warware daurin da aka yi na wannan takaddar in a lokacin da al'anda'u majalisa gurin zama shaddat alaihim ta tsanani wa sahabbai min al'ida saboda saboda kiyayyar da ake musu ake nuna musu azkaratna bi akaliha akala min sata sulaiman al ardatul karsa'u azkaratna to anan alkana mutum yana da fuskoki guda biyu sai ka ce al'ardatul karsa'u al'ardatu a gara shine al'ardatu gara alkarsa'u wacce take bebiya ba ta magana ita ita ita ita wannan ba ta magana ita gara to al'ardatu gara alkarsa'u wacce take bebiya ba ta magana azkaratna ita ce ta tunatar da mu bi akaliha da cinye wannan takaddar da aka yi shikenan da aka je ga takarda ta cinye kawai sai sunan Muhammadu ne da sunan Allah ya zage a gurin to saboda haka ita wannan gara din azakaran na ta tanar da mu bi tunatar da mu bi akaliha da cinyewar da ta yi sai kuma duka zaki dauka kace al-ardatul karsau ita dai wannan gara wacce take bebiya azakaran na ta tunatar da mu akala min sata sulaimana cinyewar da ta yi wa sandan annabi sulaiman da aka je kawai aka sabantar da gara ma ta cinye takaddar sai gara ta tunatar da mu ashe an sandan annabi Suleiman ma ita ta cinye in can ta mana laifi ta cinye sandan annabi Suleiman to nan kuma ta mana abin kirki ta cinye takaddar da aka shirya ta zalunci to za ka iya ɗaukan baitin ta wannan fuskokin kuma duka zai ɗauka eh al'ardatul karsa'u gara wacce take bebiya azakaratna ta tunatar da mu bi akaliha da cinye wannan takaddar da aka sa a jikin ka'aba ta zalunci sai kuma lokaci al'ardatul karsa'u gara wacce take bebiya azakarat na ta tunatar da mu akalamin sata suleiman cinye wanda ta yi wa sanda annabi suleiman sai ya zama al'ardatul karsa'un nan sai ya zama ta yi tanazu'i sai a samu abin da malaman nawa suke ce masa tanazu'i wa biha akbaran nabiyyu wa kam akaraja kab allahul guyubi kiba'u wa biha da cinyewar da garatte wannan takaddar ne aka baran nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari dama tun kafin a jama'a annabi ya ce ai gara ma ta cinye takaddar wa kam sau da yawa akhraja khab'an annabi sallallahu alaihi wasallam yaka fidda abin da ke boye eh shine wa kam sau da yawa akhraja khab'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake fitar da abin da yake boye eh alkiba'u boye abu lahul guyubu ai gaibu na Allah ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya san gaibu in an boye abu ma shi zai sani eh shine a wa bi hada cinyo ne aka bar annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari eh wa kam sau da aka raja kab Allahu kab'an Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bayyana da yakan fidda abin da aka boye al guyubu eh kiba'u boye abu lahul guyubu ai gaibu ta tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana da gaibu yana sani daga Allah to zai sani ai لا تكل جانب النبي مضاما حين مسته منهم الأسواء لا تكل جانب النبي kada kai tsammanin janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi Annabi shine la takal janibin Nabi kada kai tsammanin duk wani abin da ya shafi janibin Annabi mudaman za a cutar da shi eh shine mudaman za a cutar da wannan abu hina a lokacin da al-aswa'u abubuwa marasa daɗi masathu suke shafan annabi minhum daga abokan gaba wai dan an yi wani abu kai tsamanin a zaluntar annabi aka yi ko kuma la ta kilka da kai tsamani janiban nabi duk abin da shafi annabi mudaman za a bashe tafi haka kawai amma mudaman dinnan na zalunci ne daga baimu ne shine lokacin da al-aswa'u tsanance tsanance masatu suka same shi minhun daga su abokan gaba kullu amrin naban nabiyyi na fashiddatu fihi mahmudatin warraka'u kullu amrin dukkanin wani al'amari naban nabiyina da ya faru ga annabawa fa shiddatu tsanani fihi a cikin wannan abun mahamudatun abun godewa ne warraka'u da kuma yalwa wadata eh kullu amrin naban nabiyina duk abin da ya shafi ya samu annabawa fal shiddatu abin da yake tsanani fi a cikin lamarin su mahamudatun abin godewa ne warraka'u ita ma yalwan abin godewa ne su annabawa sun yi wa Allah ta duk abin da Allah ya sun yadda law yamassunu dara hunin minan nari لما كثير للندار السلاء لو يمس الندار هون من النار هون من النار داولا كنشي ne لو يمس الندار هون من النار wulakanci daga wuta shine hunu minan nari wulakanci daga wuta lauya masu nudara da yana shafan zinare zinare don wuta ta kona shi da walakanta shi ta yi lamaktirar sila'u da ba a zaɓi ƙonawa ba linnudari ga zinare in zinare ya yi datti to a wuta ake sa shi sai wutar ta ƙona shi ƙona shi da ta sai wutar ta ƙone da ta sai dawo mai kyau to hunun minan nari wulakanci daga wuta lauye masu nudara da yana samun zinare da zinare in an sa shi a wuta wulakanta shi ake yi aka yi lamaktira sila'u da ba a zaɓi ƙonawa ba lin nudari ga zinare so da ka su manya-manyan bayan Allah cutar wanda ake musu kamar ƙara musu mai ake yi eh wallahu a'lam